بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu muna yammacin asabar wacce ta daidai da uku ga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wacce ta daidai da ashirin ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shine darasi na ɗari da hamsin da uku daga cikin jeren giyar darussa da karatuttuka na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu ta darul hadithi salafiya wacce take number 4 madarkach road a gaskiya layout a zaria jihar kaduna a najeriya idan ba mu manta ba a karatu na tafsiri karatun da muka yi ajiya mun karkare karatu game da fassara ayoyi da allah maɗaukakin sarki yake amfani da su don zaburar da musulmi da kwadaitar da musulmi game da ɗiban dukiya da wato asalin ciyar da bayan Allah mun ji ma'anar waɗannan ayoyi sa'annan daga ƙarshe mun ci kashe da maganar da babban malamin musulunci al'allama abu abdullah Shamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziya ya asalin bayyana game da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da abin da ya shafi ciyarwa. A jiya mun tashi a aya ta ɗari biyu da saba'in da biyar faɗin Allah maɗaukakin sarki allazina ya kulunar riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس waɗannan ayoyi da ajiya malam ya karanta mana su mun ɗauko bayani da fassarar su sai lokaci ya ƙure a yau malam zai maimaita mana su mu ƙara fassara su mu bayyana ma'anoninsu sa'annan mu tattauna matsaloli na fiƙihu waɗanda suke ɗauke da su muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana gudunmawa ya mana jagoranci kafin nan akwai faɗakarwa da wasu daga cikin 'yan uwa suka yi min akwai tuntuɓan harshe da ya faru a karatu na shekaran jiya na yi hujja da waccan kissa da ta faru kissar zuwar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama Madina, wannan kissa ba ta tabbata ba jama'a cewa ana cewa annabi ka taho ga wuri ka gina gida ka gina masallaci annabi yana cewa da waɗannan mutane na madina da'uha fa innaha ma'muratun wato ku rabu da wannan taguwa tawa tana tafe ne da umarnin Allah wannan kisa bata tabbata ba jama'a ko da yake na ambace ta ne ba istidlalan ba ba istishhadan ba sai dai i'tidadan ina fata mun fahimta amma dai duk da haka kissar bata tabbata ba ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ka ci gaba da mana jagoranci. Aya ta ɗari biyu da saba'in da biyar, mai Allah ya ce, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Na'am, Allah maɗaukakin sarki bayan ya ambata mana wato ya ambaci bayan shi na ƙwarai muminai waɗanda suke bayar da sadaka suke fitar da zakka daga cikin dukkan dukiyoyinsu a kowane lokaci Allah maɗaukakin sarki sai ya ci gaba da bayani game da ambatan waɗanda suke mu'amala ta kasuwanci da riba. waɗanda suke cin dukiyar mutane da ɓarna Allah maɗaukakin sarki sai ya ambace su ya faɗi siffar da za su tashi da ita a ranar alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya ce allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله يجي الذين يأكلون الربا للي ودن دسكي تشربه waɗanda suke cin riba waɗanda suke mu'amala da riba suke karɓar riba suke asalin gina kansu ko suke tara dukiya ta hanyar riba Allah ya ce la ya ƙumuna ba za su miƙe ba daga ƙaburbukansu a ranar lahira a ranar alkiyama illa kama ya ƙumun lazi ya ta shaitanu min almas sai kamar miƙewar mutumin da miƙewar mutumin da yake tahabbub ya kasa natsuwa wuri guda yake fagamniya ya tashi ya faɗi kamar wanda shaidan ya shafe shi minal masti saboda hauka ma'ana a irin siffar da zai tashi a kanta a ranar lahira kenan. zai tashi ya faɗi ya yi gaba ya yi baya zai tashi ba a natsa ba a haka zai tashi daga kabarin shi a ranar alkiyama faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce ya kulunar riba Allah ya yi amfani da kalmar ya kuluna malaman tafsiri suka ce abin da kalmar take nufi shine ya khuzuna wa yaktasibuna wa yata'amaluna suna mu'amala da riba suna karɓar riba sannan suna cin riba to amma Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ci ne da baka saboda su da dama waɗanda suke tara kuɗi ta hanyar riba manufarsu ita ce su ci manufarsu ita ce su gina su sanya su hau da sauran abubuwa na rayuwa don haka wannan kalma da Allah ya ce allazina ya'kuluna riba lallai waɗanda suke cin riba baya nufin wanda ya tara dukiya da riba in bai ci ba ya gina gida ko ya sai mota ko ya sai wata gona ko ya sanya tufafi ko ya tara wata kadara in bai ci ba baya nufin alkawari na azaba wannan sifa da Allah ya bayyana ta ta maciya riba baya nufin ba zai tashi a kanta ba a ranar alkiyama ina fata mun fahimta don haka da cin riba da karɓar riba da ta'amuli da riba da siyan gida ko gona ko gina wata makaranta ko siyan mota ko aure ko dukkan wata mu'amala da ka sani ta riba to ta shiga ƙarƙashin allazina ya'kuluna riba ina fata an fahimta لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس بذاس تاشي بدق قبر بكنس أرانر القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس sai kamar miƙewar mutumin da shaidan ya shafe shi aljani ya taɓa shi hauka ta bayyana tattare da shi a irin siffar da zai tashi a kanta a ranar lahira kenan dalili akan haka Allah ya ce zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba zalika bi annahum qalu hakan za ta faru da su ne za su tashi akan wannan sifa ne bi annahum qalu saboda ga abin da suka dora faɗi ga abin da suke cewa suna masu mayar wa Allah da martani suna masu taurin kai daga ƙin bin umarnin Allah da suke cewa innamal bai'u mithlur riba innamal bai'u mithlur riba ai ciniki irin shi ɗaya yake da riba ba wani bambanci tsakaninsu ba bambanci da riba da kasuwanci ai ɗaya suke ba bambanci haka suke cewa wannan ta sa Allah maɗaukakin sarki nan take ya yi musu riddatu fi'ilin Allah ya mayar musu da martani ya ce wa a hallallahu bai'a wa harramar riba Allah ya halatta kasuwanci ya halatta cinikayya ya halatta siye da siyarwa wa harramar riba amma ya haramta riba wannan raddi ne ga maganar da suka ce inna mal bai'u mithlur riba mayar da martani ne gare su wannan na daga cikin shubuha waɗanda mushrikan jahiliya suka asalin gadarwa ‘ya'yansu da jikokinsu har suka iya tsaurin ido suke faɗawa Allah cewa kasuwanci da riba ai duk ɗaya suke har yanzu wannan shubuhar bata gushe ba Yahudawa da waɗanda suke mustashriqun wato kura da fatar akuya waɗanda suka bayyana musulunci amma har yanzu zukatansu na cike da ƙaunar Yahudawa da dukkan halaye da abubuwa da Yahudawa suke mu'amala da su ba su gushe ba suna faɗin irin wannan imma kai tsaye imma a kai kai ce sai su ce menene bambanci idan aka ce a yi cinikin wannan da wannan na baka wannan na karɓi naka me bambanci tsakani na baka dabino tiya ɗaya ka bani naka dabinan amma tiya ɗaya da rabi saboda nawa ya fi naka me bambanci da ka je ka siyar ka kawo kuɗin ka sai nawa sai su ce ai duk ba bambanci duka ɗaya ne da kasuwanci da ribar duk ɗaya ne me bambanci don ka bani motarka na ɗauki tawa na baka tare da ƙarin wani abu a sama sai ce ai wannan ba bambanci da kasuwanci amma fa wannan riba ne kamar yadda za ku zo ku ji riba ne wannan kakara da ake cewa ka ɗauki motarka ka bayar sai a ɗauki wata a baka sai kai ciku wannan kakara ne ba daidai ba ne riba ce wannan za ku zo ku ji za mu bayyana riba na shiga cikin irin waɗannan kayayyakin ko ba ta shiga tana shiga za mu zo mu ji insha Allah menene abin da zai zama ba riba ba shine kai motarka ka ɗauka ka siyar da kuɗi ka kawo kuɗin sai a yi cinikin motar da kake so ka siya a faɗa maka kuɗinta sai ka ɗauki kuɗin motarka da ka siyar sai ka bayar sai ka sai waccan motar haka ta faru da wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗauki dabino lalataccen dabino tiya ɗaya a tiya biyu sai ya tafi ya bayar da shi aka ba shi tiya ɗaya na lafiyayyen dabino mana ya ba da dabino tiya biyu sai aka ba shi tiya ɗaya na dabino mai kyau bayan nashi lalatacce ne amma ma'al mufadala wannan tiya ɗaya wannan tiya biyu da ya kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tambaye shi daga ina ka samu wannan sahabin ya ce ai muna da dabino ne tiya biyu lalatacce ya ce sai na ɗauka na bayar aka bani tiya ɗaya annabi ya ce wannan shine ainun riba wannan shine asalin riba saboda ƙa'ida in har za a yi ciniki tsakanin abubuwa waɗanda suke jinsi ne iri ɗaya, to dole sai sun cika sharuɗa guda biyu in ba haka ba riba za ta shiga cikinsu. Sharaɗi na farko ya zama mislan bi mislin, adadin wancan ya zan shi ne adadin wannan, awon wancan ya zan shi ne awon wannan ya zamto babu mufadala tsakani babu yawa wane ya fi wane yawa ina fata mun fahimta sharaɗi na biyu sai in ya zama ha'an wa ha'in ko yadan biyadin kamar yadda lafuzan hadisin suka bayyana wato hannu da hannu ma'ana ka karɓa a yanzu ni ma sai ka karɓi nawa na baka naka ina fata mun fahimta idan har wannan kasuwancin ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu to babu riba a tsakani ina fata mun fahimta za mu zo mu ƙara bayanin waɗannan abubuwa idan muka zo bayani game da hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da riba muna bayani game da inda Allah ya ce wa a halallahu albai'a wa harramar riba lallai Allah ya halatta ciniki ya haramta riba don haka jama'a riba haramun ce sannan kasuwanci halal ne da nassun wannan ayar faman ja'ahu maw'izatin min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah faman ja'ahu maw'izatin min rabbih duk wanda wa'azi ya zo mishi daga wurin ubangijin shi ya ji ayoyi ya ji hadisai aka yi mishi wa'azi aka tsoratar da shi game da muni da illar riba mau'ifatun wa'azi ya zo mishi aka yi mishi gargadi na fata mun fahimta fantaha sai ya hannu daga ta'amuli da riba ya hannu daga kasuwanci irin na riba ya hannu daga karɓar riba Allah ya ce falahu ma salafa to abin da ya bayar na cewa za a ɗora mishi wani abu a kai saboda bashi ne ya ba da dubu goma in an tashi dawowa za a bashi dubu sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku to wannan dubu goman da ya bayar to tashi ce zai je ya karɓi kayan shi falahu ma salafa ma salafa wannan dukiya da ya bayar cewa za a ɗora mishi riba a kai to dukiyar nan tashi ce ina fata mun fahimta zai dawo ya karbi kayan shi amma ribar da take saman dukiyar fa to riba ce bata halatta ya karba ba wasu malamai suka ce falahu ma salafa abin da ya riga ya gabata na abin da ya ci na riba a sa'ad da bai san hukunci ba to wannan al'amari Allah maɗaukakin sarki ya yafe mishi Allah ba zai kama shi da shi ba ina fata mun fahimta ma'ana a shekara goma da yayi yana kasuwanci yana karɓar riba yana ta'amuli da riba a yau sai ya ji wa'azi to ribar da ya karɓa shekara goma lahu ma salafa ba a ce ya dawo sai ya dawo da ita ba ina fata mun fahimta ai falahu ma akhadha min riba qabla ma'rifati al-hukmi kafin ya san hukuncin riban wacce ya ci to ta tafi ma salafa lahu ma salafa don haka in ya gina gida ba a ce sai ya dawo da wannan kuɗi ba in ya sai mota in ya yi kaza ina fata da mun fahimta falahu ma salafa wa amruhu ila Allah al'amarin shi yana wurin Allah in Allah ya so ya yafe mishi in Allah maɗaukakin sarki ya so ya asalin gafarta mashi al'amarin shi na wurin Allah. Wa man ada fa'ula'ika ashabun nar duk wanda ya dawo ya ci gaba da mu'amala da riba bayan an mishi wa'azi, bayan ya ji wa'azi ya ji haramcin riba, raja'a ila ta'amuli bin riba ba da ma'arifacin taharim, mustahillan laha. ya ji wa'azi an mishi gargadi an tsoratar da shi sai dawo ya ci gaba da karɓar riba ya ƙememe ya halatta wa kanshi cin riba ya faɗi kamar yadda waɗancan suka faɗi inna malbai mislur riba Allah ce wa man ada duk wanda ya dawo ya ci gaba da karɓar riba fa'ula'ika ashabun nar irin waɗannan su ne ‘yan wuta’ hum fiha khaliduna idan suka shiga wuta za su dawwama babu ranar fita za su dawwama a cikinta saboda sun halatta abin da Allah ya haramta sun halatta abin da Allah ya haramta saboda wannan ayar tana bayani game da khuluduhum finnari dawwamarsu a wuta dalilai na alkur'ani da sunna kuma sun tabbata cewa ba wanda zai dawwama a wuta matuƙar matuƙar ba ya mutu yana kafiri ba ne mushiriki don haka da Allah ya ce fa'ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun sun halatta wa kansu riba ne wanda ya halatta abin da Allah ya haramta wannan kafiri ne in ya shiga wuta zai dawwama a cikinta. kinan wannan ƙarshen ayar sai ya zan ya dace da faɗin Allah wa man ada sai ya zan ƙarshen ayar babu hujja babu dalili ga mu'tazilawa da khawarij waɗanda suke cewa idan ka mutu kana aikata kaba'ira in ka shiga wuta za ka dawwama ba za ka fita cikinta ba dama kun fahimci wannan istidlalin da kyau don wasu mu'tazila suna kafa hujja da ƙarshen wannan ayar sai su ce ku da kuka ce in ya shiga wuta zai fita da ceton bayin Allah da ceto da rahamar Allah sai su ce shin riba riba kafirci ne ko kabiratun min kaba'ir zunub menene zai zama amsa jama'a kabira ce kabira ce kabira ce sai su ce to kuma gashi Allah ya tabbatar da waɗanda suke murtakibul kaba'ir a wuta ya ce za su dawwama a cikinta kaga sai su kafa hujja akan aƙidarsu ta cewa wanda ya mutu yana kabira to ɗan wuta ne kuma in ya shiga ciki zai dawwama ba zai fita ba har abada ina fata mun fahimta don haka faɗin Allah da ya ce wa man ada fa'ula'ika ashabun nar ai wa man raja'a ila ta'amuli bir riba wanda ya dawo ya ci gaba da karɓar riba yana ta'amuli da riba mustahillan laha yana mai halatta ita ribar ba wai ta'amuli da riba kaɗai ba a ya halatta wa kanshi ko ya halatta wa wani shi to fa'ula'ika ashabun nar hum fiha khalidun jama mun fahimci wannan ayar da kyau kuwa Allah maɗaukakin sarki sai ya ce yamhaqullahu riba na'am يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم يمحق الله الربا Allah yana kwashe albarkar riba yana tafiyar da albarkar da ke cikin dukiyar da aka tara ta da riba Allah bai barin albarka a cikinta komin yawan dukiyar komin yadda ta taru komin asalin yawanta komin wanda ya tara ta Allah maɗaukakin sarki sai ya kwashe wa dukiyar albarka gaba ɗaya sai zangata da yawa amma babu albarka ga yawa amma ba albarka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi a cikin hadisi da al'imamu Ahmad da al'imamu Abu Abdullahi al-Hakim suka ruwaita a cikin littattafansu daga sahabi Abdullahi ɗan Mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Innar riba, innar riba وإن كثر فعاقبته إلى كل lallai riba dukiya da aka tara ta da riba to komin yawanta komin tarinta to lallai ƙarshen ta na komawa ne zuwa ga kaɗan ma'ana babu albarka a cikinta don haka dukiyar riba ba albarka a cikinta shi yasa sai ka ga mai kuɗi ya tara dukiya mai yawa amma daga baya gaba ɗaya sai ya talauci sai ya lalace dukiyar ta ɗaiɗaice gaba ɗai saboda da riba aka tara ta ba a tara ta ta hanyar halal ba Allah maɗaukakin sarki ka kiyaye yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat kuma Allah yana haɓaka sadaka dukiyar da aka ɗiba daga cikinta aka ba da sadaka Allah yana haɓaka ta, ya ruɓanya ta a duniya, sannan a lahira ya yawaita ladanta ya ninka ta ninkin ba ninkin. Ina fata an gane, ya tabbata a cikin hadisi da al'imamul Bukhari da Muslim suka ruwaita daga sahabi Abu Huraira Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mishi yarda, yake cewa, man tasaddaka bi adli tamratin min kasbin tayyibin. ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل أحد النبي يكي صلى الله عليه وآله وسلم duk wanda ya yi sadaka daidai da gwargwadon adadi na dabino to Allah maɗaukacin sarki zai karɓe ta sadakar da ya bayar ta halal Allah zai karɓe ta da hannun shi na dama Allah zai kula mishi da ita zai haɓaka mishi ita shine fayurabbiha fayurabbiha Allah zai haɓaka mishi wannan sadaka da ya bayar kaga wa yurbis sadaqati wa yurbis sadaqati fayurabbiha Allah sai ya haɓaka mishi ita kama yurabbi ahadukum faluwahu kamar yadda ɗayanku yake kula da wato asalin ɗan doki ko ɗan raƙumi ko ‘yar ƙaramar dabba za ka ga kana tattalinta kana kula da ita kana samar mata abinci kana kiyaye ta daga abin da zai cutar da ita haka Allah zai tarbiyyanci ya tarairayi ya haɓaka wannan sadaka da ka bayar a ranar alkiyama annabi ya ce hatta ta kuna misla uhudin har sai dukiyar wannan sadaka ta haɓaka ya san girmanta ya kai girman dutsen Uhudu. Wannan Allah yana nuna mana falalar sadaka da falalar dukiyar da aka tara ta da halal kuma aka ɗiba daga cikinta aka yi sadaka. Allah maɗaukacin sarki ya ce, Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin afim, lallai Allah maɗaukacin sarki la yuhibbu kulla kaffarin baya son mai yawan kafirci ai kasirul kufri mai yawan kafirci asim kuma mai yawan sabon Allah kasirul zunubi Allah madaukakin sarki ka kiyaye a aya ta gaba Allah ya ce innal ladhina amanu innal ladhina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa ataw لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ya ce, Innan lazina amanu wa amilu salihat lalle waɗanda suka yarda da Allah, waɗanda suka yi imani da Allah da zukatansu, wa amilu salihat kuma suka yi aiki nagari da gaɓoɓinsu, wato ayyukansu suka gasgata imani da ke cikin zukatansu, wa aqamus salata wa atawuz zaka suka tsaida sallah kuma suka bayar da zakka. suka ɗiba daga dukiyoyinsu suka bayar kaga anan Allah maɗaukacin sarki ya ambaci al'amalu salihat wanda daga ciki akwai as-salatu zaka daga baya sai Allah ya ƙara ware waɗannan manyan ibadodi guda biyu ya ce wa aqamus salata wa atawuz zakata مع كون الصلاة والزكاة من جملة أعمال الصالحات malamai suka ce an keɓe waɗannan manya-manyan ibadoji ne da zikiri ma'akauniha ma'akaunihi ma min a'malis salihat tashrifan lahuma wa tambihan ala qadrihima dan a faɗakar da kai musulmi to fa sallah da zakka suna da matukar muhimmanci sallah da zakka suna da girman daraja a musulunci sallah da zakka ba abin da ya kai su falala idan ka aje shahadatai ne ma'ana a cikin arkanul islami to sallah da zakka su ne afdalu al'amal kaga dai sallah ita ce ra'asu al'amal al'amal albadaniya ibadoji na gaɓoɓi sallah ita ce shugabansu kamar yadda zakka ita ce shugaban ibadodi da ake amfani da dukiya ana yi ina fata mun fahimta Allah ya ce innal ladhina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani suka yarda da Allah wa amilus salihati suka yi aiki na kwarai wa aqamus salata wa atawuz zakata suka tsayar da sallah suka ba da zakka lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su kammalalle a gurin ubangijinsu Allah ya tattalar musu lada lahum ajruhum inda rabbihim suna da lada cikakke a gurin ubangijinsu wannan ladan shine aljanna Allah madaukakin sarki ka shigar da mu aljanna wala khawfun alaihim kuma babu firgici tattare da su a ranar alkiyama ay yawmul faza'il akbar ba su cikin tsoro ba su cikin firgici ba su cikin razana za su samu kansu a cikin natsuwa za su kasance ƙarƙashin inuwar Allah maɗaukakin sarki a ranar da babu wata inuwa sai ta Allah wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna kuma ba su tare da baƙin ciki na abin da za su bari a duniya na ‘ya'ya da mata da dukiya ba za su tafi lahira da baƙin ciki ba, kuma idan suka tafi lahira ba za su tarar da abin da zai firgita su ya ba su tsoro ba, li'annahum farihuna bima atahum rabbuhum saboda suna cike da farin ciki, suna cikin annashuwa saboda abin da Ubangijinsu zai ba su na aljanna, wa waƙahum rabbuhum azabal jahim. kuma Ubangijinsu zai tsare su daga wuta wacce take mai ƙuna, Allah maɗaukacin sarki ka tsare mu. A aya ta ɗari biyu da saba'in da takwas Allah ya ce, Ya ayyuhan lazina amanu taƙullah.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين Na'am.
فإن لم تفعلوا فاعلموا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا قوة دكوكي إيماني كسورة الله اتقوا الله كسورة الله كل دوكوكين الله ku kiyaye abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya haramta kada ku aikata su wa zaru ma baqiya minar riba kuma ku bar abin da yayi saura na ta'amuli da riba abin da yayi saura na abin da ke hannun wasu na ribar da kuka ɗora a kansu to ku barta zaru ma baqiya minar riba ku bar abin da yayi saura na riba in kuntum mu'minina in har kun kasance ku masu imani ne nagari ma'ana ka ba da riba ka ba da bashi ka ɗora ruwa a kai kana ta'amuli da riba sai wa'azi ya zo maka to lalle ka bar wannan ribar da ka ɗora ina fata an fahimta zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله idan har ba ku bari ba ba ku bar ta'amuli da riba ba ribar da ta yi saura ba ku bar ta ba hararta kuke yi kuna ƙoƙarin komawa zuwa gare ta waya kuke a kawo muku tura account kuke a turo muku fa'in lam taf'alu ai fa'in lam tatruku ma baqiya min riba in har ba ku bar abin da ya yi saura na riba ba, fa'azanu bi harbin min Allah wa rasuli, to ku yi shelar yaƙi da Allah da manzon Allah. Ku yi shelar yaƙi ku sanar da iku-iku maciya riba, to za ku yaƙi da Allah a ranar lahira, za ku yaƙi da manzon Allah. Wannan abu ne mai girman gaske jama'a. ma'ana Allah zai yaƙi da waɗanda ba su daina cin riba ba a wata riwaya fa'azinu madadin fa'zanu bi harbin minallahi wa rasuli sai aka ce fa'azinu ma'ana Allah na sanar da ku ku faɗa ma iku iku to za ku yaƙi da Allah a ranar lahira kaga fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulihi iku iku ku sanar da junanku yaƙi da Allah a ranar lahira fa'azinu bi harbin min Allah wa rasulihi to Allah na muku shelar za ku yaƙi da shi a ranar lahira kun fahimci bambancin riwayoyin da kowace fassara jama'a wannan abu ne mai girman gaske wa zai iya yaƙi da Allah bayan Allah na cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu kuda in Allah ya turo ya shigar da shi cikin ramin hanjinka ko kunnanka ba yadda za ka yi mala'ika ɗaya in Allah ya turo maka ganin shi in kai to mutuwa za ka yi amma Allah sai ya aje mala'iku ya aje duk waɗannan runduna tashi ya ce da kai da shi za ku yaƙi a ranar lahira wannan na nuna mana munin riba jama'a duk cikin laifuffuka babu laifin da Allah ya yi shelar yaƙi da mai aikata shi irin manyan laifuffuka guda biyu. Laifi na farko a ta'amulu ma'ar riba kaji a cikin ayar fa'azanu bi harbin min Allah wa rasuli. Laifi na biyu shi ne adawatu auliya illa, adawa da ƙiyayya da masoya Allah kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi sahihi hadisi da al-Imam al-Bukhari ya ruwaita daga sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man adali waliyan a wata riwaya man azali bizali man azali waliyan فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته annabi ya ce Allah maɗaukacin sarki ya ce duk wanda ya yi gaba da masoyina to haƙiƙa na mishi shelar ya shirya za mu yaƙi da shi a ranar lahira faƙat azantuhu bil harbi waɗannan manyan laifuffuka guda biyu waɗannan laifuffuka waɗannan nasoshi suna nuna mana muninsu don haka jama'a wannan ayar kaɗai ta isa ta nuna mana munin riba a musulunci in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulih wa in tubtum idan kuka tuba daga karɓar riba bayan kun riga kun bayar ga uwar kuɗin ku ga ribar da ta ɗoru a kanta falakum ru'usu amwalikum to uwar kuɗin asalin kuɗin falakum to naku ne da haka za ku karɓi kayanku la tazlimuna ba za a bar ku ku yi zalunci ba ta hanyar karɓar uwar kuɗinku da ribar da kuka ɗora a kai wala tuflamuna kuma ba za a zalunce ku ba ta hanyar a ce to an rike da ribar da uwar kuɗin an rike ba za a baka ba la tazlimuna wala tuflamuna la tazlimuna ba za a bar ku ku yi zalunci ba ta hanyar karɓar wannan riba sai dai ku karɓi uwar kuɗinku ina fata an fahimta ka bawa na bashi na miliyan biyar da yarjejeniyar zai dawo maka da miliyan biyar da dubu ɗari biyu ka ɗora mashi 5% ko 10% ko wani 15% kamar yadda percent-percent ɗin da ake cewa jama'a to sai ka ji wa'azi sai ka tuba to miliyan biyar ɗinka to falakum ru'usu amwalikum ru'usu amwalikum shine miliyan biyar ɗin da ka ɗiba tsaba ka bashi an gane to wannan uwar kuɗin naka ne naku ne ku karɓi kayanku la tazlimuna ba za a zalunce ku ba ta hanyar kwace miliyan biyar ɗin da ribar da kuka ɗora a kai ina fata mun fahimta don haka ba za a ce da miliyan biyar ɗin da dubu ɗari biyu da hamsin da 5% da 10% gaba ɗaya za a kwace su a hana ka ba a kuɗinka uwar kuɗinka naka ne a mayar ma da kayanka la tuflimuna ba za a zalunce ka ba ta hanyar rike maka su wala tuflamuna kuma kai ma ba za a barka kai zalunci ba ma'ana ba za ka ce to ai tunda na riga na bayar mun yi yarjejeniya an rubuta takarda ga ma shaidu to in na karɓi wannan ribar ba zan ƙara karɓa ba a'a la tazlimuna wa la tuzlamuna ina fata mun fahimta da haka jama'a kun ji waɗannan ayoyin Allah ya ce wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum mu'minina na'am
wa in kana
in kana zu usratin idan ya zan wanda aka baiwa bashi aka ɗora mishi riba a kai kana zu usratin ya zan mai kunci ne ya zan talaka ne ya zan bashi da kuɗin da zai biya bashin kaga can an ce ka karɓi kuɗin ka lati falakum ru'usu amwalikum kun gane jama'a ka karɓi kuɗin ka la tazlimuna wa la tuzlamun to sai ka zo karɓan kuɗinka a hannun wanda ka bai wa bashi da riba sai Allah ya ce wa in kana zu usratin idan ya zan wanda ya karɓi wannan bashin yana cikin kunci yana cikin talauci ba shi da kuɗin da zai biya ka asalin kuɗinka ba ribar ake magana ba tukuna don ribar kamtini dama an aje ta uwar kuɗin ba shi da shi wanda zai mayar maka da kayanka ai wa in kana al-matlubu mu'siran idan wanda ake da buƙatar ya biya wannan bashi da ya karba ya zan talaka ne bai da shi yana cikin kunci mu'siran ina fata mun fahimta ai zu usratin ai wa in kana al-gharimu ko al-matlubu zu mu'siran wato idan ya zan talaka ne ba shi da kuɗi kuɗin da ya karɓa babu su a yanzu fa naziratun ila maisara to ka jinkirta mishi har lokacin da Allah zai warware mishi har sa'ad da Allah zai wadata shi ya ɗauki kuɗinka ya baka ina fata mun fahimta ma'ana ana yi ma gargaɗi ne kada ka ce to tun da an take ribar to a dawo min da kuɗi na yanzu yanzu nan mun san wani haka zai ce tun da dai mun ji wa'azi eh to kuɗi na yanzu a dawo min da su sai Allah ya ce a'a idan har wanda kake bi bashi yana cikin kunci talaka ne bashi da shi to ka saurara mishi ka jinkirta mishi fa naziratun ila maisara ka jinkirta mishi har sai ya samu dama ya samu yanayi yanayin kunci ya gushe ya samu kuɗin da zai mayar ma da kayanka mu lura da waɗannan lafuzza guda uku usra da maisara da nazira wannan lafazi na wato asalin usra malamai suka ce shine ma'anar dhiqul hal yana cikin kuncin rayuwa ai wa in kana fi dhiqin wa shiddatin yana cikin kuncin rayuwa ya karbi bashin ya cinye ba kuɗin da zai baka ba wanda zai mayar ina fata mun fahimta sannan nan da Allah ya ce fanaviratun fanaviratun malamai suka ce annaviratu anan bi ma'ana at-ta'khir wa at-ta'akhur shine jinkiri ka jinkirta mishi ka daga mishi kafa ka bashi dama ina fata mun fahimta al-maisaratu malamai suka ce masdarun bi ma'ana al-yusri wato sauki ka sauƙaƙa mishi ka jinkirta mishi har ya samu sauki na rayuwa ya samu kuɗin da zai mayar maka ya baka wato asalin dukiyarka Allah ya ce wa an tasaddaqu khairul lakum ku yi sadaka da wannan dukiya ita tafi alkhairi a gare ku ma'ana kana bin shi bashi ka ɗora mishi riba musulunci ya ce to wannan ribar gaba ɗaya ka barta sai ka ce to a dawo ma da uwar kuɗi sai kuma ya zan shi ɗin talaka ne ba shi da kuɗin da zai mayar maka to Allah sai ce ka jinkirta mishi sai ce to dama za ka bar kuɗin ka ce ka yafe mishi ka ba shi a matsayin sadaka da hakan shi ya fi alkhairi ina fata da ma mun fahimta ana ka ce to tun da mun ji wa'azi kuma babu kuɗin yanzu a ƙasa to ka tafi na yafe maka ina fata an gane ko kuma wane ina bin ka bashi wane e baka da kuɗin nan e to ka tafi na yafe maka wa an tasaddaqu khairul lakum ku bar dukiyar ku ba da ita a matsayin sadaka to yin haka shine yafi alkhairi a gare ku in kuntum mu'minina matukar kun kasance masu imani malamai suka ce a cikin wannan ayar akwai kwadaitarwa game da yin sadaka da uwar dukiyar da ka bayar bashi ina fata mun fahimta kuma a cikin wannan ayar akwai bayani game da khairiyya ta sadaka wacce take asalin dukiyar bashi ce wanda ya ci ya kasa biya kace ka bar mishi sadaka wannan akwai alkhairi kwarai da gaske ina fata da ma mun fahimta daga ƙarshen ƙarshe Allah sai ya cika she waɗannan ayoyi waɗanda suke tsoratarwa game da riba suke kwaban al'umma daga ƙin ta'amuli da riba da lafazin lallai kowa ya tsaya ya lura ya ji tsoron wata rana da za a mai da shi zuwa ga Ubangijin shi, Allah ya ce, Wattaku yawman turja'u na fihi ilallah.
Wattaku yawman turja'u na fihi ilallah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wattaku yawman ya ku al'ummar musulmi ya ku mumine masu imani ku tsoraci wata rana ku kiyayi wata rana wannan ranar ita ce ranar alkiyama ranar da turja'una fihi ila Allah ranar da za a mayar da ku a cikin wannan rana zuwa ga Allah Ubangijinku, ku tsoraci wannan rana, turja'una fihi ilallah, a wata riwaya tarji'una fihi ilallah, fana ku tsoraci ranar da za a mayar da ku zuwa ga Allah, ku tsoraci ranar da ku za ku koma zuwa ga Allah. Ina fata mun fahimta, turja'una za a mayar da ku, kaga bilbina ilil maf'ul, tarji'una ku ne za ku koma zuwa ga Allah, ya ku al'umma ku tsoraci wannan rana ita ce yawmul qiyamati ita ce ranar alkiyama, ita ce ranar da yauman yaj'alul wilda na shi ba, yauma ya kumun nasu lirabbil alamin, yauma ta zahalu kullu murdi'atin amma arda'at, wa ta kullu zati hamlin hamlaha. wannan rana jama'a cike take da abin tsoro da firgici jama'a kowa ya ji tsoron wannan ranar kowa ya lura da aikin shi ka ji tsoron wannan ranar da za a mayar da kai zuwa ga Allah ka bar ta'amuli da riba ka bar cin riba ka daina karɓar riba ka ji tsoron wannan ranar da za a mai da kai zuwa ga Allah ka bi Allah ka bi manzon Allah ka ji tsoron wannan ranar da za a mai da kai zuwa ga Allah, ka yi ɗa'a ga Allah, ka yi iyayenka biyayya, ka yi gaskiya kuma ka tsoraci Allah. Babu abin da zai tseratar da kai a wannan rana jama'a sai tsoron Allah da aiki nagari saboda Allah. Ita ce ranar da ga ka, ga Allah, Allah zai yi magana da kai laisa bainaka wa bainahu tarjumanu babu mai fassara tsakaninka da Allah za ka ji maganar Allah Allah zai tambaye ka kayi kaza kayi kaza kayi kaza ka ji tsoron wannan ranar ya kai bawan Allah ka ji tsoron wannan ranar ka tuna za ka mutu ka tuna za a ɗauke ka za a mayar da kai zuwa ga Allah ku tsoraci wata rana ranar da za a mayar da ku zuwa ga Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sa'annan sai a cika ma kowace rai kowace rai abinda ta aikata a nan duniya na alkhairi ko na sharri babu zalunci wa hum la yuzlamuna ba za a zalunci bayi ba daidai da misqala zarratin yayi na alkhairi a tauye ba za a yi ba bai aikata ba a ƙara mishi cikin ayyukan sharri ba za a yi haka ba a ranar alkiyama Allah baya zalunci duk abin da ka gani to abin da ka aikata ne duk abin da ka gani abin da ka aikata ne don haka kowa jama'a ya lura da ayyukan da yake yi ka lura da mu'amalar da kake ka lura da rayuwarka gaba ɗai kai nazari za a mai da kai zuwa ga Allah ka tuna ki tuna duk abin da kika aikata na sharri wallahi za ka gan shi duk abin da ka aikata na alkhairi wallahi za ka gan shi wala ya zulimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci kowa ba tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun za a baiwa kowace rai za a cika mata abin da ta aikata na alkhairi wa hum la yuzlamuna ba za a zalunce ta ba wannan ayar tana ɗauke da martani da bayani game da mayar da martani ga mu'tazilawa da ƙadariya waɗanda suke cewa waɗanda suke cewa Allah maɗaukakin sarki ba zai wa bayi hisabi da ayyukan da suka aikata ba ma'ana kasbul ibadi ayyukan bayi shin su suke aikatawa da kansu ko kuwa Allah ne yake aikata musu, ko kuwa Allah ne ya halitta ayyukan ya halitta su, waɗannan sai suka ce sam duk abin da ka gabawa ya aikata, kadariya kenan waɗanda suka fi shahara da jabariya, ɗazuna ce mu'tazila kuskure ne, jabariya waɗanda ake kiransu da gulatul kadariya, sai su ce duk abin da ka aikata haka Allah yake so Allah ba zai ma hisabi a kai ba da Allah bai so da bai barka ka aikata ba da ka aikata to haka Allah yake so waɗannan su ne su ibnu arabi su ibnu arabi waɗanda suke da aƙidar duk abin da ka aikata to haka Allah yake so kuma haka Allah ma ya ƙaddara da bai ƙaddara ba da bai barka ka aikata ba don haka a sa'ad da kake saɓon Allah a sa'ad da kake zina a sa'ad da kake shan giya a sa'ad da ka durkusa kai sujuda ga gunki a sa'ad da kake sata a sa'ad da ka je coci a sa'ad da kake kaza sai su ce to ai duka waɗannan abubuwa Allah ne ya ƙaddara maka su ta bai kaddara maka ba da bai barka ka aikata ba to da ya kaddara maka haka yake so don haka kai ne ma mai cikakkiyar da'a ga Allah kai ne ma baka ma Allah gaddama eh da haka Allah ya kora ka coci kaje baka yi ma Allah gaddama ba Allah ya tura ka gidan giya kaje baka yi gaddama ba Allah ya tura ka kayi zina baka yi ma Allah gaddama ba da haka sai su ce ai kai ne ma cikakken masanin Allah mai da'a ga Allah wannan su ne su ibnu arabi to wannan ayar raddi ne gare su dan da a ce Allah baɗaukakin sarki yana son waɗannan ayyukan da bai ba da sakamako a kansu ba na alkhairi ko na sharri ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu Allah madaukakin sarki ka yi mana agaji ka datar da mu zuwa ga abin da yake daidai kuma ka yarda da shi waɗannan ayoyi jama'a suna ɗauke da hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da wato mas'ala ta riba mas'ala ta riba jama'a tana da buƙatar bayani bayani mai faɗi sai dai ina so na baiwa ƴan uwa shawara ƴan uwa ɗaliban ilimi su yi ƙoƙari su tuntuɓi malamansu su su tafi gurin malamansu su karantar da su masail waɗanda riba take shiga cikinsu inna ma a nan na yi mana alkawari zan yi mana bayani ne sama-sama waɗanda wato suke da alaƙa da riba wanda waɗannan bayanan ba za su iya gamsar da mu cewa a wannan zama namu ko a waɗannan karatuttuka namu na tafsirin alkur'ani mu yi bayani game da riba gaba ɗaya ba ba zai yiwu ba jama'a saboda al'imamul ƙurɗubi kaɗai da ya zo ya kawo waɗannan ayoyin a ƙarƙashinsu sai ya ce a ƙarƙashin waɗannan ayoyi akwai mas'aloli talatin da takwas kowace matsala in aka fara tattauna ta sai ta ɗauki shafi uku shafi biyu shafi ɗaya yanzu in muka ce za mu karanta har mu gama azumi jama'a ba za mu gama ba wasu gyangyaɗi za su riƙa yi to amma ina ganin idan muka yi bayani game da usul ɗin da riba take shiga ciki na san zai zama akwai fa'ida sannan idan muka yi bayani game da nau'i na kasuwanci zai zama akwai fa'ida da haka na yi mana alkawari insha Allah ta'ala zan tattauna mana kaɗan daga cikin hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da riba kafin nan zan yi bayani game da ma'anar riba mecece riba a lugha sannan mecece riba a harshe na shari'a sannan zan yi bayani game da wasu hukunce-hukunce a takaice waɗanda suke da alaƙa da riba sannan daga ƙarshe zan karanta mana ayoyi waɗanda suke ɗauke da haramci da muni na ta'amuli da riba insha Allahu ta'ala malamai suka ce riba a shari'a ta musulunci na daga cikin manya-manyan zunubai waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya haramta kuma wanda ya samu kanshi a cikin ta'amuli da riba to lallai ya kai kanshi zuwa ga fushin Allah da azabar Allah kuma ya kai kanshi zuwa ga wani yanayi munin yanayi da Allah maɗaukacin sarki zai shirya yaƙi gadan-gadan da shi a ranar alkiyama sawa'un duk ɗaya ne wanda ya samu kanshi a wannan hali na ta'amuli da riba shin mutum guda ne ko ko taron wata al'umma ce a ce mutanen gari kaza ko mutanen ƙasa kaza ko ko a wata daula ce ma'ana a ce ƙasa kaza ko ƙasa kaza ko ƙasa kaza ma'ana dukkan mutumin da ko al'ummar da ko daular da ya zan tana mu'amala da riba to lallai wannan alkawari na azaba wannan yaƙi da Allah ya ce su shirya da masu ta'amuli da riba to ya shafe su don haka riba akwai muni kwarai da gaske jama'a malamai suka ce ma'anar riba a harshen larabci shine az-ziyadatu mutlaqan ar-riba fil lugha bi ma'ana ziyada az-ziyada ƙari duk abin da ya ƙaru to ya ɗauki ma'ana ta riba wato riba ar-riba fil lugha bi ma'ana az-ziyadatu mutlaqan shahidi akan wannan Allah madaukakin sarki yana faɗi a cikin alqur'ani wa taral arda هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت كاغا وربت أي نمت وزادت إنا فتا من فهمتا أتكين القرآن دي حروة وألاتي وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله Allah ya ce duk abin da kuka ba mutane wanda kuke fatan ya haɓaka wato abin da kuka ba su na riba kuke fatan ya haɓaka to a gurin Allah ba zai haɓaka ba ko da a hannunku ya haɓaka kuna ganin riba a cikinta ba riba ba ce riba ce haramun ce ina fata mun fahimta malamai suka ce ma'anar riba a cikin harshe na shari'a ana faɗinta a nufi ɗayan abubuwa guda uku abu na farko akwai ribar jahiliya wato ribar da wato ashabul jahiliya suka saba ta'amuli da ita kafin zuwan musulunci mutum ne zai baka bashi ko ka zo cin bashi wurin shi sai ce to ga bashin nan lokaci kaza za ka dawo min da shi amma da ƙarin kaza a kai ga naira dubu in ka tashi dawowa da shi za ka ba da dubu da ɗari ɗaya misali sannan za ka dawo da shi lokaci kaza idan wannan lokaci ya zan baka da wannan dukiya ko kuɗi da ka ci bashi za ka mayar shikenan sai ko shi ya ce da kai in ka so ka jinkirta lokacin biyan bashin amma sai ka ƙara akan abin da wato ya kamata ka bani ma'ana zid wa ta'akhkhar wato ƙara riban ka ƙara ɗan ɗoriyar nan na sama in ya so ka jinkirta na ƙara ma jinkirin sati ɗaya amma kuma za ka ƙara naira ɗari biyu a kai duk jinkirin sati ɗaya to ɗari biyu zai ƙaru a kai jama'a na san ana irin wannan kasuwancin ana irin wannan bashin don mafi yawancin loan da ake karba musamman na kuɗi a bankuna ina jin akwai percentage ɗin da ake dorawa a kai a ce za ka biya lokaci kaza da kaza da kaza duk sati za ka ba da kaza ina fata mun fahimta kuma hatta a cikin mu'amala na yau da kullum da ake ai ana yin haka to wannan ƙarin shine ribal jahiliya don haka idan kuɗin na ƙaruwa a hankali a hankali har sai a wayi gari ribar da aka ɗora to ta fi uwar kuɗin yawa to wannan ita ce ribar jahiliya ko kuma da ake kira ribal karbi ribal karbi alkardu shine bashi ina fata an fahimta wato ribar da take ƙaruwa sakamakon bashi da aka bayar da aka jinkirta daga lokacin da ya kamata a bayar ba a bayar ba sai aka ƙara riba a kai wannan riba Allah maɗaukakin sarki ya haramta ta a cikin faɗin shi da yake cewa a suratu Ali Imrana ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku ci riba kaga kada ku yi ta'amuli da ita kenan la ta'kulu ay la tuksibu la ta'khudhu ina fata an fahimta kada ku karbi kada ku ci riba adda'afan mudha'afa ninkin baninkin ma'ana ribar da idan ta nunku ta nunku sai tafi uwar kuɗin yawa Allah ya ce kada ku karba kada ku ci ya tabbata a cikin hadisi ingantacce a sa'ad da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hajjatul wada annabi yace duk wata riba da ake mu'amala da ita a zamanin jahiliya ma'ana kafin yanzu annabi yace mawdu'atun to wannan riba an warware ta wannan riba ba za a karbe ta ba na take ta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace riba ta farko da za ta fara takuwa ita ce ribar amina abbas ibn abdul muttalibi da haka annabi yace na take ta ma'ana riba ta gida za a fara take ta tukuna sannan kowa ma sai ya fahimta na fata mun fahimta ma'ana in hukunci ya fara daga gida aka hukunta na gida aka hukunta na kusa to na nesa shi ma zai sha jinin jikin shi ko kuwa jama'a to wannan riba ana kiranta da ribal qardi kun ji nau'i na farko nau'i na biyu malamai suka ce ita ce wato asalin riba wacce take bayyana a cikin wato asalin dukiya ma'ana huwa ma kana fi mubadalati malin bi malin ita ce ribar da take bayyana sakamakon musayar wata dukiya da wata dukiya ka ba da wata a baka wata kaga sabanin waccan ribal qardi kenan za ka bayar da mota a baka mota ka ba da dinari a baka dinari ka ba da azurfa a baka azurfa ka ba da dabino a baka dabino to riba na bayyana ne a cikin waɗannan nau'i na mubadalatu malin bimalin idan bata cika sharuɗa guda biyu ba sharaɗi na farko ya zanto yadan biyadin kamar yadda hausawa suke cewa hannun kuturu da makahu ka bayar a yanzu wanda ka ba ya ɗauko ya baka ina fata an gane duk da wasu sun tsananta suka ce kamar yadda aka ce hannun kuturu da makahu e kai miƙo naka to kai ma miƙo an gane e to e to ku taho haka ana tahowa to ka rike ni ma na rike to saki saki shikenan sai kowa ya saki wasu suka ce wannan shine yadan biyadin kaga wannan akwai kunci akai ko malikiya suka faɗi wannan malikiya suka faɗi wannan akwai kunci akai abinda ake nufi da yadan biyadin shine ya zan a inda aka kulla kasuwancin a inda aka kulla cinikayyar shine zan an bayar sannan wannan ya ɗauko shi ma ya ba ɗayan an an fahimta jama'a kamar da suke cewa an yatimma taqabub fi majlisil bai'i ya zanto da karɓa da ni zan yi da karɓa da kai abokin kasuwanci na za ka yi ya faru a majalisin da aka kulla wannan cinikin ina fata da ma mun fahimta wannan shine yadan biyadin kun ji sharadi na farko sharadi na biyu shine ya zama mislan bi mislin daidai wa daida matukar ya zanto suna jinsi ɗaya ne don haka can da aka ce yadan biyadin da an samu jinkiri na awa ɗaya na awa biyu na kwana ɗaya na sati ɗaya to riba za ta shigo ciki saboda ba a yadan biyadin ba na fata mun fahimta idan ya zan an yi yadan biyadin to kuma dole ya cika sharaɗi na biyu mislan bi mislin ka ɗauko zinare gram ashirin ko gram hamsin ka bani to ni ma ya zan zinare na da zan ɗauka na baka to ya zama gram ashirin ko gram hamsin daidai da wanda ka bani shine mislan bi mislin ha'an bi ha'in ina fata mun fahimta ana samun fifiko a tsakanin nau'in jinsi guda ɗaya to riba ta shigo ciki idan ka ɗauki gram ashirin ka bani sai na ɗauki gram ashirin da biyar sai na baka a madadin gram ashirin kaga an samu mufabala fifiko ko ba a samu ba to riba ta shigo ciki ko da kuwa da hujjar ai naka zinaran lafiyayye ne wanda aka sana'anta wannan shi kuma yanzu aka haƙo shi wato ba a sana'anta shi ba matuƙar ittihada fil jinsi jinsin su ɗaya masara da masara dabino da dabino an gane jama'a mota da mota bar na faɗi yadda za mu gane dan na san ana yi mota da mota kada ka ce to ai wannan model ɗinta kaza ne ita kuma wancan kaza ne ai sun yi bambanci a'a ya sunan wannan zaka ce mota ita ma watan ya sunanta mota dawa akwai ja akwai fara amma duka ya sunansu shinkafa akwai 'yar hausa ta tuwo akwai ta gwamnati amma duka ya sunansu shinkafa zinare wanda aka sana'anta da wanda aka haƙo yanzu duka ya sunansu zinare to la ya juzu tafadulu bainal jinsai ne bai halatta ya zan akwai fifiko tsakanin jinsi biyu ba wato jinsi da suke iri ɗaya ina fata mun fahimta dole sai dai ya zama yadan biyadin mislan bi mislin ina fata mun fahimta to kun ji wannan na daga cikin nau'in da wato asalin riba take shigowa cikin matukar ba a kula da waɗannan sharuɗa guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayanin su a cikin wato asalin hadisin da zamu zo mu ji ambaton shi ba sai wata mas'ala sai wata mas'ala ko shin riba tana shiga cikin nau'in hatsi da ɗan itace banda wanda nassin hadisin muslim da ahmad da ashabu sunan suka ruwaito waɗannan jinsi guda hudu da za mu zo mu ji ambatansu ko shin riba tana shiga cikin nau'in dukiyar da ba annakadaini ba ba azzahabu wal fidda ba ba zinare ba ba azurfa ba ko riba tana shiga cikinsu riba na shiga cikin naira riba na shiga cikin dala riba na shiga cikin pound sterling riba na shiga cikin riyal ta saudiya riba na shiga cikin junaiha shin riba na shiga cikin nau'in dukiya annakadai waɗanda ba azzahabu wal fidda ba a kayan marmari shin riba na shiga cikin nau'in hatsi da abin da ake nomawa banda waɗannan jinsi guda hudu da in ka haɗa su da azahabu wal fidda za su zama jinsi guda shida shin riba na shiga cikin wani abu banda waɗannan koko riba ta takaitu akan waɗannan ne jama'a na san kun gane surar matsalar to malamai sun yi saɓani saɓani mai girma saɓani mai yawa suka yi maganganu guda uku waɗanda suka tafi akan mazhabi na farko sai suka buɗe ƙofar ƙofar ta zama gata nan a buɗe da faɗi faɗin da hatta suka shigar da ruwa da ƙasa da kayan marmari da lemu da gwanda da ayaba da abarba da duk wani abu da ka sani suka ce riba na shiga cikin shi kaga waɗannan sun buɗe da yawa wasu kuwa suka ce a ai riba ba ta shiga cikin duk wani jinsi in ba waɗannan jinsi guda shida da nassi karar ya zo da su ba don haka ba a kiyasin wasu a kansu wa in tahada fil illa ko da illar su ta haɗu sun yi tarayya gurin illa sai suka ce ba za a yi ilhaƙin wasu da su gurin hukunci ba waɗannan su kuma sun takure sun taƙaita sun ƙuntata don haka malamai suka ce malamai saɓani da suka yi game da riba nau'in dukiyar da riba ke shiga ciki suka ce ikhtalafu ala salasati aqwalin ala salasati aqwalin suka ce hum ala tarafaini wa wasat akwai waɗanda sun tsaya a wannan gefen wasu kuma sun tsaya a wancan gefen wasu sun kuntata wasu kuma sun buɗe da yawa wasu kuma suna tsaka tsakiya ina fata mun fahimta amma ga tafsilin waɗannan bayanan jama'a waɗanda nake fatan zan karanto su gaba ɗai daga cikin littafin arriba wal mu'amalatul masrafiyya fi nazri shari'atul islamiyya gashi wallafar ma'ali sheikh doktor Umar ibn Abdulaziz al-Mutrik gashi wanda ya yi itina'i da ikhrajin wannan littafi shine bakar abdullahi abu zaid Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu zan karanto waɗannan amma bikhtisarin a takaice zan lakasa mana zan bayyana mana zan fitar mana da asalin abin da muke bukata ina fatan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Allah ka datar da mu zuwa ga abin da yake daidai kuma ka yarda da shi gashi ina karantowa daga shafi na casa'in daidai malam ya ce almabhafu salif al'amwal arribawiyya wal'illatu fiha dukiyoyin da riba ke shiga ciki da kuma illar da ta sanya waɗannan dukiyoyi riba ta shiga cikinsu jama'a ku fahimta in an ce illa ba ana nufin illa ta rashin lafiya ba an gane wace manufa ta sa riba ta shiga cikin azahab wal fidda wace manufa ta sa riba ta shiga cikin attamru da ash'ir da almilhu da alburru waɗannan guda hudu wace manufa ta sa riba ta shiga cikin su ita ake nufi da al'illa ina fata an fahimta malam yace min al-ma'lumi anna ash-shari'a qad nassa ala tahrim riba al-fadl fi sittati asnaf yana daga cikin abu sananne lalle shari'a ta musulunci ta bayyana karara game da haramcin riba al-fadl wato riba na fifiko ko ƙari a cikin ababe guda shida wahiya zahab wal fidda akwai azurfa akwai zinari wal burr sannan akwai alburri me alburru jama'a me alburru shine aburo taka ta bahaushe aburo da ake cewa to me aburo me aburo jama'a a alkama daban da aburo acca daban da aburo shi ma na'am kanya kanya ba dan wani itace ba ne yauwa duk ɗaya ne ana faɗin haka to kaji aburo ana faɗi ina fata ka fahimta mana jinsi ne na hatsi amma ƙanana yake ina fata mun fahimta wa sha'ir da sha'ir to menene sha'ir me bambancin alburu da ash-sha'ir rashin bambance wannan jama'a har wasu malamai sun samu kansu a cikin kure suka ce duka ɗaya ne suka ce duka ɗaya ne kuma riba ma ba ta shiga cikinsu fallahu ya gafiru lahum don haka kunji azabu alfidda albur asha'ir da attamuru attamuru kam dama na san kowa ya sani attamuru wato dabino kenan wal milhi da gishiri waɗannan ababe guda shida nasi ƙarara ya bayyana cewa riba tana shiga cikinsu ribal fadli kuma nasi ya bayyana haramcin ta'amuli da waɗannan tare da fifiko na riba a cikinsu hadisin ya tabbata jama'a a cikin sahihu muslim da musnad na imamu ahmad da ashabu sunan daga sahabi abu sa'idin al-khudri yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce azzahabu bizzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wash sha'iru bis sha'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi yadan bi yadin mislan bi mislin a wata riwaya annabi ya ce fa idza ikhtalafatil ajnasu jazat tafadul idan jinsinsu ya bambanta an gane jama'a jinsi ya bambanta kaga can an ce dole ya zan jinsi ɗaya mislan bi mislin yadan bi yadin to idan jinsi ya bambanta to jazat tafadul ya halatta a iya samun fifiko a tsakani ina da buƙatar dawa kai kana buƙatar masara to babu laifi ka iya bani tiya biyu na dawa na baka tiya ɗaya da rabi na masara kaga akwai tafadul ko babu me yasa saboda ikhtalafatil ajnasu jinsin su ya sha bamban wannan dawa wannan masara ina fata an fahimta malam yace fa hadhihi al-asnaf as-sitta qad ittafaqa al-muslimuna ala tahrim ar-riba fiha inda ittihad al-jins idan jinsin su ya hadu to malamai gaba ɗaya na musulunci sun hadu akan cewa haramun ne riba ta gudana a cikin su dan haka bai halatta ba fala yahillu li ahadin an yabi'a zahaban bi zahabin ma'a ziyadatin bai halatta wani ya sayar da zinare ya karɓi zinare ba tare da fifikon ɗayan akan ɗayan dole su zama mislan bi mislin saboda jinsi guda suke wala burran bi burrin au tamran bi tamrin ma'a ziyadatin tare da ziyada ina fata an fahimta malam yace amma ghairu hadhihi al-asnaf as-sitta yace amma nau'in hatsin da ba waɗannan guda shida ba ka zurrati kamar dawa ai dawa ambatanta bai zo a cikin hadisin ba wal hadid da ƙarfe ai ƙarfe ba a zahab wal fidda ba ne wal kumash ko yaji ka ce ko masara ko shinkafa ko gero ina fata mun fahimta ko dukkan nau'in hatsi wanda ambaton shi bai zo a cikin wannan hadisi ba malam yace wa ghairi zalika min sa'iri asnafi tijara faqad ikhtalafu sai malamai suka yi sabani hal talhaqu bil asnaf al mansus alaiha shin a iya hada waɗannan da nassi bai zo da su ba a hada hukuncin su da waɗancan da nassi ya zo da su jama'a kuna fahimta da kyau kuwa fayakunu hukumuha hukumuha fi jiryanin riba fiha sai ya zan hukuncin waɗannan ɗaya yake da hukuncin waɗancan na riba za ta iya shiga cikinsu nera da dala da kaza da kaza da dawa da masara da gero waɗannan ai nasi bai zo ƙarara da su ba ko to ko shin a iya haɗa waɗannan da hukuncin waɗancan da nasi ya zo da su malam ya ce malamai suka yi saɓani فذهب فريق من العلماء إلى قصر الربا على هذه الأصناف الستة sai wasu jama'a daga cikin malamai suka tafi akan cewa lallai a taƙaice hukuncin riba a cikin waɗannan nau'i guda shida da nassi ƙarara ya zo da ambatonsu wa adamu jiryanihi fi ghairiha kuma a ce kada riba ta shiga cikin wani abu banda waɗancan an gane da kyau baka'an ala aslil ibaha sai a gudano akan cewa to ai duk abin da kai mu'amala da shi matukar ba waɗannan guda shidan ba ne to halal ne riba ba za ta shiga cikin shi ba jama'a kuna fahimta da kyau kuwa yanzu in na ɗauki masara na baka rabin buhu kai ma ka ɗauki masara ka bani buhu ɗaya an samu mufabala ko babu shin jinsinsu daban-daban ne ko jinsi ɗaya ne shin riba ta shiga ko bata shiga ba ta shiga a bisa waɗanda suka ce za a haɗa hukuncin su da waɗanda nasu ya zo da su waɗanda suka ce ba za a haɗa ba sai su ce ba riba ba ce ya halatta kun fahimci fa'idatul khilafi to kai yaya wanne ka ɗauka bari mu ƙarasa tukuna kada ka yi gaggawa ko malam ya ce فذهب فريق من العلماء إلى قصر الربا على هذه الأصناف الستة التي ورد بها النص وعدم جريانه في غيرها بقاء على أصل الإباحة لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا suka ce ai Allah ya ce ya halatta ciniki amma ya haramta riba waɗannan sai suka ce riba ta zo ne a waɗannan nau'i shida amma riba ba ta zo a cikin waɗancan ba don haka halal ne kasuwanci ne don haka sai ka ji wane ya ce to na ɗauki masara ta buhu guda na ba wani mai aiki a gidan gona don ya bani masara 'yar gidan gona iri rabin buhu don na je na shuka ana yi ko ba a yi a bisa wannan mazhabi da waɗannan malamai suka tafi akan a tare riba a cikin asnaf guda shida a bisa wannan mazhabin wannan nau'i na kasuwancin ya halatta jama'a kun fahimta to amma za mu zo mu ji menene ta haƙiƙin bayani malam ya ce wa hadhal fariqu qismani su ma waɗannan fa sai suka ƙara kasuwa kashi biyu sai suka kasu kashi biyu mana saɓani saɓanin saɓani kenan ina fata an gane kismun yunkirul qiyasa ka dalilin shar'iyyin akwai kismin da su kuma ba su yadda da kiyasi a matsayin dalili na shari'a ba don asali da malamai suka ce a iya gudanar da wannan hukunci na waɗannan asnaf nau'i guda shida akan waɗanda ba su ba dalili mafi girma da suka dogara da shi kiyasi ne jama'a to waɗannan tun farko sai suka ce su ba su ma yadda da kiyasi ba ba su yadda da kiyasi ba waɗannan su ne zahiriya ‘yan mazabar zahiriya su dawudu zahiri ina fata mun fahimta don su ba su yadda da kiyasi akan cewa dalili ne daga cikin dalilai na shari'a ba kiyasun sahihun allazi aslun fil kitabi was sunna ina fata mun fahimta suka ce san ba su yadda da shi ba wa hum ahlul zahir wa hum nufatul qiyas sune waɗanda suke kore kiyasi kismi na biyu na waɗannan dama malam ya ce kismani ai to kismi na biyu sune waɗanda sun yadda da kiyasi suna hujja da kiyasi sai dai a nan ba su ɗauke shi sun yi hujja da shi ba ina fata mun fahimta da yake bayani ne na ilimi jama'a duk zamu bayyana su daga cikin waɗannan malamai akwai a sheikh al'amiru san'ani al'amiru san'ani malam mai littafin subulus salam sharhin bulugul maram ina fata an fahimta daga cikinsu akwai a sheikh siddiq hassan khan sannan daga cikinsu akwai a sheikh muhammad ibnu ali ash-shaukani waɗannan malaman gaba ɗaya sun tafi akan adamu jiryanil qiyasi fi mas'alatir riba suka ce babu kiyasi a cikin wannan mas'alar dan haka sun yi tarayya da yan zahiriya a guri daya akwai inda kuma suka saba sun yi tarayya da yan zahiriya akan wannan waɗannan asnaf din guda shida su kaɗai riba zai shiga cikin su amma sai suka saba da ahlul zahir ta yadda su suna hujja da kiyasi amma ahlul zahir ba su hujja da kiyasi ko da yake duk da suna hujja da kiyasi amma anan ba su yi hujja da shi ba ina fata jama'a mun fahimta to kun ji kafin waɗannan malaman kuma akwai wasu da yawa cikin tabi'ai akwai tawus akwai katada akwai wasu daga cikin malaman farko waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi na cewa riba ba za ta shiga cikin masara ba shinkafa babu riba cikinta, babu riba a fulawa, babu riba a kayan hatsi, babu riba a cikin kuɗi naira da dala, ko da kaza ko da kaza matuƙar ba ɗayan waɗannan jinsi guda shida ba, ina fata kun fahimta. Gashi na malam ya ce sun kafa hujja da dalilai masu yawa, daga ciki cewa babu wani dalili ƙarara da ya yi nassi akan a cikin masara akwai riba akwai ko babu babu a cikin shinkafa akwai riba akwai ko babu babu a cikin kaza da kaza da kaza a naira da azurfa akwai riba ko babu suka ce babu dalili karar da ya fito ya ce akwai riba wannan matsalar jama'a akwai malaman da suka tafi akan ta amma matsala ce da jumhur suke ala khilafiha ba a kanta jumhurin malamai suke ba wannan ita ce fatawar da wani babban malami a wannan kasar aka taso mishi aka yi mishi jafa'i ina fata an gane ita ce fatawar da wasu malamai na kasar masar irin su a sheikh ali al-tantawi sheikhul azhar ya yi fatawa cewa babu riba gaba ɗai a cikin harka da mu'amala da banki da haka ka iya karban duk wata fa'ida da ta karu a cikin dukiyarka babu riba a cikin kaza babu riba babu riba babu riba ina fata da ma mun fahimta kismi na biyu su ne waɗanda suka tafi akan cewa akwai riba a cikin nau'i na jinsin dukiya annakadain sannan kuma akwai riba a cikin jinsi na wato asalin kayan hatsi da kayan abinci ko da ba a zahabu da alfibba ba ne a kismun nakadain ko da ba attamur da alburru da ashairu bane ina fata mun fahimta dan haka suka ce a cikin nau'in kuɗi to akwai riba a cikin dukiyar da ba zinare ba ba azurfa ba a nau'in kayan hatsi akwai riba a dukiyar a hatsin da ba attamur ko ashairu ko alburru ko almilhu ba ina fata mun fahimta dalilin su anan shine illar da ke cikin mu'amala da azahabo da alfibba shin akwai illar a cikin kuɗi nera da dala da kaza da kaza akwai a ciki ko babu amsa ita ce akwai illar da ke cikin attamru da albirru da asha'ir da alkamhu da almilhu akwai ta a cikin masara da dawa da gero da shinkafa ko babu akwai a da idan ka ɗauki zinare ka bayar za a baka gida ko ba za a baka ba za a baka za a baka mota ko ba za a baka ba misali a yanzu in ka ɗauki zinare ka bayar za a baka gida za a baka mota za a baka aure to in ka ɗauki kuɗi ka bayar za a baka wannan gidan da motan nan da auren nan ko ba za a baka ba kenan akwai illa annakadiyya da azzahabu da alfidda suka yi tarayya da naira da dala da pound sterling da riyal da sauransu akwai ko babu akwai da haka malamai suka ce alhukumu ya duru ma al'illa wujudan wa adaman ina fata mun fahimta illar da ke cikin azzahabu da alfidda akwai ta a cikin naira ko babu akwai kenan riba na iya shiga cikin kuɗi riba na iya shiga cikin nera da dala da kaza da kaza ina fata da mun fahimta illar da ke cikin wancan nau'i na kayan hatsi da annabi ya bayyana attamru da almilhu da alkaza da kaza din nan wace illa ce ita ce al-iqtiyat shine ana iya wato a mayar da shi wasu al'umma su mai da shi abincin da suke mu'amala da shi jama'a kun gane mana ya zame musu kutul baladi me yake nufi da kutul baladi shine abincin da gari ko ƙasa ta ɗauka shine abincin da in an janye a kasuwa jama'a za a tagayyar za a ji jiki jama'a kun gane masara a nan ƙasashenmu na hausa kutul baladi ne ko ba kutul baladi ba shinkafa kutul baladi ne ko ba kutul baladi ba jama'a kun gane to yanzu a tamru da almilhu da kaza illar da ke cikinsu al'iqtiyat akwai wannan illar a cikin dawa da masara da gero da shinkafa ko babu illa ta biyu da ke cikinsu shine al'iddihar ana iya a taskance su ana iya a tara su ana iya a ɓoye su a cikin waɗancan a cikin waɗannan akwai irin wannan illar da ke cikin can ko babu masara ana taskance ta ko ba a yi ana yi dawa, shinkafa, jero, ana taskancewa ko ba a yi, ana yi kenan tun da ittahada fil illa sun yi tarayya a cikin illa to za su ɗauki hukunci guda. Allah ya sa jama'a muna fahimtar waɗannan matsalolin. Kenan a bisa waɗannan bayanan akwai riba na iya shiga cikin naira, tana iya shiga cikin dola, tana iya shiga cikin kaza, tana iya shiga cikin kaza. sannan ta ɓangaren kayan hatsi riba tana iya shiga cikin dawa ko masara ko gero ko shinkafa ko kaza ko kaza ina fata da ma mun fahimta saboda sun yi tarayya gurin illa don haka dole kuma a ɗauki hukuncin da wancan ke da shi a baiwa wannan saboda yana ɗauke da illar da akwai ta a cikin wancan ina fata da ma mun fahimta game da illar malamai suka yi saɓani wasu suka ce illar da ke cikin annakadaini shine as-samaniyatul mutlaqa dukiya ce da kai tsaye ana mu'amala ta wato asalin yau da kullum da ita siye da siyarwa kamar yadda muka bayyana annaqadiyya da as-samaniyatul mutlaqa daga cikin malaman da suka tafi akan wannan akwai Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani a cikin fatawa kamar yadda aka samu wani malami ya nakalto daga gare shi sannan daga ciki akwai almajirin shi a Sheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya Abu Abdullah a cikin littafin shi I'lamul Muwaqqi'ina an Rabbil Alamin ina fata jama'a mun fahimta a ƙarƙashin wannan bayanan to za mu gina maganganu da nake so zan gina mana shin kenan idan akwai riba a cikin nera da kaza da kaza to ina hukuncin mu'amala da bankuna waɗanda suke ta'amuli da riba a cikin wato asalin harkokinsu jama'a kun fahimta da kyau don wannan matsalar za ta taso ne idan mun tabbatar da waccan matsalar da muka gabatar da ita ina hukuncin mu'amala da waɗannan wato asalin bankuna ina hukuncin ajiya a cikinsu ina hukuncin kayi digiri kana da diploma akan accounting kana da masters a adakta ne kai ka ɗauki qualification ɗinka ka kai a ɗauke ka aiki kai ne chief accountant kai ne na kan tebur kai ne kaza kai ne kaza ko kuma kai ne direba ko kai ne mai gadi a cikin irin waɗannan bankuna ina hukuncin wannan a bisa tsari na musulunci kuma tambaya ta biyu a nan ita ce ko shin akwai wani banki na musulunci da bai mu'amala da riba kamar bankin jaiz bank da sauran bankuna irin waɗannan to waɗannan su ne bayanan da za mu tashi a kansu in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu a gobe don haka a yanzu jama'a za mu saurara da wannan karatu sai dai kafin nan zan yi mana ishara zuwa ga wasu littattafai waɗanda suke da alaƙa da waɗannan karatuttuka da muka yi game da riba da kasuwanci da abubuwan da suka shafi cinikayya irin ta hannun jari electronic commerce ina fata an fahimta ina hukuncin wannan a musulunci ina hukuncin siyan hannun jari ina hukuncin ka sai abu ka biya ta intanet ko ta credit card ko ta debit card ko wani abu makamancin wannan ga wasu littattafai zan yi mana ishara zuwa gare su wannan littafi kamar yadda gashi na faɗe shi a ɗazu riba wal mu'amalatul masrafiyya fi nazri shari'atil islamiyya littafi ne da ya bayani game da riba da nau'inta da kuma nau'in dukiya da riba ke iya shiga cikinta da nau'in dukiyar da riba ba ta shiga cikinta sannan littafi na biyu ga wani littafi fiqhul mu'amalatil maliyya al mu'asira fiqhul mu'amalatil maliyyatil mu'asira gashi na wani malami gashi a doktor sa'ad ibn turki al-khaslan ubu hay'ati kibaril ulama gashi na kasar saudiya ina fata mun fahimta ana kana ganin hoton bangon littafin zaka gane to magana kuɗi ake yi ina fata an gane sannan ga wani littafi shi ma ahkamul buyu'i al-muta'amalu biha fi aswaqil jumlati lil khuddar وكيفي وتكييفها الفقهي دراسة فقهية معاصرة na fata mun fahimta sannan ga wani littafi shi kuma sukukul ijara dirasatun fiqhiyya ta'siliyya tatbiqiyya wannan littafin yana karantar da mu ina hukuncin kai aiki madadin a ɗauki kuɗi tsabar kuɗi a baka sai a rubuta maka cek albitaqat albitaqatul bankiya ina fata mun fahimta a baka check ko a baka kaza ko a mana a baka wani abu ko kuma ina hukuncin waɗannan wato asalin debit card da credit card da da ATM card da waɗannan abubuwa da ake amfani da su gurin cire kuɗi ko transfer ɗin kuɗi wato daga wannan account ɗin zuwa wannan wannan littafi ya yi bayanai game da waɗannan sanan ga wani littafi nan gashi na wani malami Muhammad Ahmad Sayyidi al-Adillatul Wafiya في إيضاح المعاملات الربوية الأدلة الوفية في إيضاح المعاملات الربوية تسان daga ƙarshe jama'a game da matsalar da muka taɓe ta a yanzu wato matsalar e-commerce ko electronic commerce ina so zan yi amfani da wannan dama na bayyana mana cewa electronic commerce ko electronic business jama'a halal ne a tsari na musulunci babu dalili da ya haramta shi jama'a ina fata mun fahimta kuma ina so ne amfani da wannan dama na gabatar da wata lacca kasaitacciya da babban malaminmu a sheikh muhammad awwal adam albani allah ya gafarta mushi kun san malam ga hadisi ga kuma ilimi na boko ina fata an fahimta ga hadisi ga ƙur'ani ga tafsiri a gefe guda kuma ga ilimi na kimiyya da fasaha ina fata mun fahimta wata lacca ce ga shi gabatar da ita a makarantar da ya gama ta wato asalin garin yola ga shi taken laccar electronic commerce in the islamic perspective by muhammad awal adam department of information and communications technology Federal University of Technology Yola, Nigeria. Wannan lecture ya gabatar da ita kusan wato shekaru kusan tara zuwa shekaru wato asalin goma ko fiye da haka tun yana ɗalibi a wannan makaranta ina fata mun fahimta idan ka samu wannan littafi za ka ga bayani game da electronic commerce da abubuwan da ke da alaƙa da electronic commerce a bisa mahanga ta musulunci don wasu suna haramtawa don akwai fatoyi da malamai suka yi akan cewa haramun ne wallahu a'lam ta iya yiwuwa ko don saboda ba su da ilimi da gogewa na kimiyya da fasahar zamani ita ta kai su ga haramta abin da surar shi ba ta bayyana a gare su ba ina fata mun fahimta don na daga cikin illoli da suka dogara da su gurin haramta irin wannan nau'i na ciniki na kasuwanci. suka ce ai kasuwanci na yiwuwa ne ta hanyar ɗaukar kaya ka duba ka gane garanti ɗin shi ka duba ka juya ka juya ka gani to a intanet babu wannan don haka intanet zai iya zama bai ulgharar mana akwai garari a cikin shi babu tabbas da haka sai suka ce gaskiya akwai yiwuwar a iya kawo maka abin da kai in ka gani a haƙiƙa to ba haka ka gani ta intanet ba tamma an manta idan za a siffanta abu ta intanet ana faɗin kwalitin shi da kazan shi da kazan shi da kazan shi cikin shi da bayan shi kuma akwai ƙarancin riski ina fata mun fahimta don da na daga cikin abin da suka dogara da shi akwai gharar akwai risk a cikin shi ina fata da ma mun fahimta Allah maɗaukacin sarki ka sa mu dace zan saurara a nan jama'a nake addu'a ta musamman ga babban malamin mu a Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kanshi ya ramushe shi ya kai haske kabarin shi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki malaman da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka ji kan Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi Allah ka yafe mishi Allah ka ji kan Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ka gafarta mishi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da ƙasar mu lafiya yadda muka haɗu a nan Allah ka haɗa fuskokin mu a gidan aljanna zan saurara a nan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh المعاملات الصرفية